نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاء تفتك الله سبحانه وتعالى da ya sake haɗa mu a ci gaba da karatun na sifat talatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka tarah sifat sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gaban ka inda muka tsaya magana a kan abin da ya shafi karatu da ake karantawa a salloli guda biyar bayan fatiha inda malam ya kawo mana hadisai daga manzala sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu ga irin surori da aka samu manzala sallallahu alaihi wasallam yana karantawa kuma duka wannan duka ƙoƙarin a yi koyi ne da manzala sallallahu alaihi wasallam a kan dukkanin abin da yake shi ne ka komin ƙanƙanta abu sai a ga sahabbai na manzala sallallahu alaihi wasallam sun yi ƙoƙari domin sun kawo mana wannan abu mu ga irin yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake to wayannan surori da muke ambatawa wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake yi a sallolin shi daban-daban ba yana nufin ba su kaɗai ne za a ba yana nufin su kaɗai ne za a rinda karantawa a kama an ba misali ne na irin yadda yake karantawa abubuwan da yake karantawa amma a ƙur'ani mai girma duk sura da ka karanta bayan fatiha ta yi babu wata matsala a kai ittifaka na malamai baki da sai dai lokaci manzara sallam za a samu a sura kaza a sallah kaza ya karanta wuri kaza ya karanta wuri kaza a sallah kaza to wannan sai ba mu ide akan yanda ya kamata a ce mun mu'amalanci mutane wajen yin salloli daban-daban ina ga mun tsaya a inda muke bayani akan sallah azhar ko ana muka tsaya mun koro bayani akan abubuwan da manzala sallallahu alaihi wasallam yake karantawa na a sallata az-zuhr inda muke bayanin manzala sallallahu alaihi wasallam a rak'o'i guda biyu na farko yana karanta Fatiha da surori guda biyu wa yadulu fil ula kuma yana tsawaitawa a ta farko ma la ya tsoro fistaniya ba kamar yadda yake yi a tabi ba ke na mazala sallallahu alaihi wasallam a sallolin shi da yake yi a raka'a ta fari a sallah azhar yana tsawaitawa a raka'a ta biyu bayya tsawaitawa kamar yadda yake yi a raka'a ta tafari kenan a haka na manzala sallallahu alaihi wasallam yake tafiya kan misali idan ya karanta suratul lam yakun alladhina kafaru a raka'a ta mai to idan ya zo raka'a ta biyu sai karanta inna anzalna fi sa'i kenan kaga yanda ya karanta a raka'a ta fari yana da tsawo kadan amma a raka'a ta biyu kuma sai ya sai sawwaka yace wa kana ahyaran yudiluha hatta annahu kanat salatu zuhri tuqam fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi fayaqdi hajatahu thumma ya'ti manzilahu ثم يتودع ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها ما لا يكتوى ما زال صلى الله عليه وسلم ونلوكتي أسلى الزهر مجي irin yadda wani lokaci mazala sallallahu alaihi wasallam za a koro karatu sosai a cikin sallah malaki cewa ya tabbata mazala sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zai tsawaita a karatu daidai gwalgwadon yadda mutum zai tashi sai baki'a ina ne baki'a makwantai inda ake binne mutanen madina in sun rasu to ya zai tashi ya tafi wannan makwanta mutum zai tafi makwantai zai biya bukatar shi ya ke ni da zai biya bukatar shi ana ne idan misali yana so ya kewaya bayan gari yake so a wancan lokacin mafi yawa idan za a je a biya bukata wajen gari ake fita yake kawai kusan da gari take kamar irin rayuwa da ake zaka a ƙauye zaka samu rayuwai kusa da daji ake sau aka tashi kewayawa ba sai an yi ba abin nan yanzu ne dai ake kokari a ringa wayar musu da kai a kan su ringa yin ban aiki a cikin gidajen su amma mafi yawa kawai mutum sai zai fita ya je bayan gari ya je ya biya biya a bukatar shi to shine aka ba da misali aka ce mutum yana iya tashi ya fita ya tahi baki'a ya je ya biya bukatar shi ya dawo ya zo gida ya yi arwalla to kana kuma ya zo ya fusko mazala sallallahu alaihi yana raka shi ko ina ne za a je ko da a ce wurin kusa ne amma a ce mutum ya tafi ya yi el tahiya ya je ya biya bukatar shi ya dawo kuma hallau da ya dawo ya tsaya a gida yayi arwalla to kwana yazo masallaci duk da wannan ana sallah ana raka'a ta wai kaga ke nuna ke nuna ma kenan an yi karatu mai tsawo a wannan sallah shi ne ke cewa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nas ar-raka'atul ula sai su sahabbai suke cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka ne ba dan wani abu ba sai dan mutane su samu raka'a ta wai kenan ana tsawaitawa a raka'a ta wai domin ko da a ce wanda yake nesa ne ya samu dama ya isko raka a tsawa da kenan ya isko ana raka a tsawa shi yasa kenan ake tsawaitawa a wannan raka a tsawa kamar yadda manzala sallallahu ya koyar wa kana yaqra'u fi kullin min raka'atayn aw min raka'atayn qadra 30 aya sabai suka rawaito mana suka ce misalin abinda manzala sallallahu alaihi wasallam yake karantawa kamar yana karanta aya talatin a kowace raka gwalgwadon aya talatin to in aka ce gwalgwadon aya talatin to kuma akwai aya ƙanana akwai koma tsawo da na hin ɗauki tsakatsakiya sai mu ɗauki ayoyi wanda suke tsakatsakiya wanda su suke lin guda lin amma yanzu misali in aka ce aya talatin idan muka koma cikin bakara sai mu ga aya guda wata na ɗaukar lin sha tara to ka gani idan aka samu iri-irin wannan ayoyin ga biyarki kaga jima da za a ba kaɗan bace ke ne mu ɗauki tsakatsakiya yake cewa ƙadara ƙira'ati alif lamim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin so ta sajada mazala sallallahu alaihi wasallam kenan yana karanta kamar kwatan kwatan so ta sajada duk kuma so ta sajada safaha uku ce yace wa fiha al-fatiha wa ahyanan kana yaqra'u was-sama'i wat-tariq wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi yana karanta was-sama'i wat-tariq wani lokaci ya karanta was-sama'i zatil buruj wani lokaci ya karanta wal-layli idha yaghsha wani lokaci wa nahu ha min as-suwar haka kwatan kwatan kwatan wannan surori surori ne wanda ba matsawa ba matsawa kaga suratul buruj babu matsawa faji guda ne suratul tariq rabin faji suratul layl ita ma kaga rabin fajr duka babu takurawa a ciki yace wa rubama qara'a idan sama'un shaqqat suka ce kuma lokaci ana karanta idan sama'un shaqqat ita ma kaga safaha guda ce wa nahwiha yake cewa wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi az-zuhri wal 'asri bi istirabi lihiyati sanawa mai tambaya yayi tambaya yace to yaya akai sallar az-zuhr da sallar la'asar salloli ne da ake yi a asirce yaya aka yi kuka san cewa ga abin da ke karanta to dan ba da amsa akan wannan tambaya sahabai suka ce wa kanu ya arifu da qira'atahu fi zuri wal asri bi tirabi da yadi suna gane cewa ga karatun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin da suna ganin gemun shi yana motsi in yana karatu kuma sai ringa bayyana musu aya ɗaya aya biyu a cikin surar da yake karanta to a haka ya su gane cewa wannan surar ce ake karanta shi ke ne ta rawaito mana ce ga surar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ga akwai fa'ida ita ce idan mutum yana karatu a asirce ke yi shuru bai motsa baki kuma ya ce ya yi karatu wannan ba karatu ba ne kai tunani ne kai ko bambanci tsakanin karatu da tunani kawai ka tuna surar ne ka tuna surar ne kayi shiru ka tuno ga abin da ke da bai a cikin ta amma ba karanta ba ne shi karantawa dole sai bakin ka yana motsi shine kayi karatu shine kayi karatu na malike cewa qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallam ayatin ba'da al-fatihati fil akhiratayn karatun manzala sallallahu alaihi wasallam da yake yi na wasu ayoyi bayan fatiha fil akhiratai a raka'o'i biyu na ƙarshe a sallar azzabar da la'asa magana yi kusan muna iya cewa sabuwa ce a jinta a yanzu a ce kamar yadda muka saba rakawoyi biyu na ƙarshen azzafar da la'asa fatiha kaɗa ki karanta to nan malam zai maka bayani karatu ana ƙara karatu bayan fatiha a wannan rakawoyi biyu na azzafar da la'asar na ƙarshe ya tabbata an yi sai dai idan ka tsaya da fatiha kuma daidai ne amma kuma idan ka yi babu wani matsala a kansa babu da sujada a kansa wanda akwai mazhabin da suke ganin cewa idan ka kara a rakowi biyu na ƙarshe kai ma kayi su yada sa su yi su kayi kayi su yada karfanuwa domin ka gyara saboda kayi kuskure haka suke gani amma ya tabbata ana karanta ana karanta malam ke cewa wa kana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn aktsaru min ulayayn manzala sallallahu alaihi wasallam yana sanya rakawoyi biyu na ƙarshe na azzafar da la'asar aksaru min al'ulayai ni ƙadarar nisuf suna kasancewa sun fi zama kaɗan wajen tsayuwa a wajen kuma yawan karatu da ake karantawa a kan rakawoyi biyu na hari kenan su ko da a ce akwai karatu amma ɓarai karatun kaɗan ne a kan rakawoyi biyu na farko kadira hamsa asharata aya kaga da muka yi magana a kan sallar azor mazalar salam yana karantawa a raka'o'i biyu na farko yana karanta kamar aya talatin to a raka'o'i biyu na ƙarshe kuma sai karanta kamar rabi sai karanta kamar aya sha biyar bayan fatiha kenan ba fatiha kaɗai ba ne kullum kawai ake karantawa sai a idan ka ga wata liman ya yi jimawa kamar yadda yake jimawa a raka a dawari a raka wuce na ƙarshe tattarin da subhanan lai ko kuma ka ce an yi kuskure kuna a ya tabbata ana yi ya ana yi ya ce wa rubba ma iktusira fiha alal fatiha kuma suka ce wani lokaci yana tsayawa kare akan fatiha kawai shi ganin sai a yi rubutu amma kuma wani lokaci sai a karanta wannan duka manzarar sarmi yana koya mana cewa idan kai wannan ya wadatar idan kai fatiha ya wadatar amma idan ka kara kuma fa ni'ima ka samu karin lada idan ka kara saboda ita fatiha kada iya karanta ta ita kadai ma sai sallaka ba tare da matsala ba fatiha ita kadai tana iya karanta ba ta isa kamar yadda za mu gani a gaba insha Allah ta'ala yake ta wujubu wujubu qira'atul fatiha fi kulli raka'a akwai wajibci na karanta fatiha a kowace raka wa qad amara al-musi'a salatahu bi qira'ati fatiha ya umarci wanda yake bata sallaci akan cewa rinka karanta fatiha wane ne yake bata sallaci wani ne ya shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana zaune sai ka barka sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kallon shi sai dai sallah ya tsaya sai isko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah manzan Allah ce mai wa alaikum salam sai ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah saboda ba kai sallah ya koma ya gyara sallar shi akan wadda ya dawo ya sallama manzan Allah ya ce mai ka koma kai sallah har yanzu ba kai sallah ba ya koma ya sake gyara ta akan tawari da ta biyu ya dawo ya sallama aka ce mai koma je kai sallah har yanzu baka yi sallah ba saboda sallar da kai baka cika ta ba yanda ya kamata baka cika tsayuwar ta ba baka cika ruku'i ta baka cika sujjada ta ba baka yi ba abin da ya kamata a ce ana yi a sallah sai ya ce ya rasulullah ai ko ban iya wata sallah ba bayan wannan a koya mun to anan ne aka rawaito mana yanda maza da sallam ya koya ma wannan mutumin yanda zai sallah cikakka ba tare da ya samu matsala ba ya koya mi ɗaya bayan ɗaya to da ya zo kan karatu na fatiha sai manzo Allah yake ce ne ka karanta fatiha a kowace raka'a da za ka yi sun maf'al zalika fi salati da kulliha yace ne kuma ka karanta haka kai haka a kowace sallah kenan ko da baka iya wata sura ba sai fatiha kai idan ka karanta fatiha a kowace raka'a ya wadatar ya ishe ka shi ne anan yake ce mai waƙad amara musi a salatahu fi qira'ati fatiha ya umurci wanda yake bada tallashi akan ya dinga karanta fatiha haitu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha lokacin da yake ce mushi bayan ya umurce shi da karanta fatiha a raka'a ta wani dan da raka'a guda ce za a koya maka sai a ce ma kuma kai haka a sauran sallolinka idan ka iya raka'a guda sai a ce ma kowace raka'a to haka za ka yi shikenan ya wadatar to manzo Allah sai gaya mai yanda zai yi a raka'a shi ta farko sai ce mi thumma fa'al zalika fi salatika kulliha to ka je ka aikata haka a dukkanin sallolinka da zaka yi wa fi riwayatin fi kulli raka'a a wata riwaya sai mi a kowace raka'a da zaka yi to ga yanda zaka rinka yi to manzo Allah yanda ya koya min sai mi ya karanta fatiha idan kenan ka kabar sallah ka karanta fatihatul kitab kuma in yaso abin da ka iya na sauran surori kana iya karanta mata ya tsara daga yake cewa wa kana yusmi'uhum al-aya ahyanan wa kanu yasma'una minhu an-nagma sabai suke cewa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jiyar da wasu ayoyi wa kanu yasma'una minhu an-nagma kuma suna jin nagma kamar sauti na yanda yake karatu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su dama su rinka jin abin da yake yi saboda su kwaikwaya ko da sun samu kansu kadai kuma ko da bayyaran da za su rinka yin sallah yace bi sabbi hisma rabbikal ala suka ce wataran muna jin yana karanta sabbi hisma rabbikal ala wata rana yana karanta hal ataka hadithul ghashiya wa kana ahyan yaqra bi was sama'i zatil buruj hazwa was sama'i zatil buruj was sama'i wat tariq wa nahwi ma min as-suwar wa ahyan yaqra bi wal layli idha yaghsha wataran kuma yana karanta wal layli idha yaghsha kenan wannan gaba da muka karanta tana mana magana ne tana mana bayani ne akan ja'izanci cewa kamar ja'izi ne mutum ya karo da sura bayan ya karanta fatiha a rakautu na ƙarshe na azawar da la'azar shi ne kawai wannan gaba take karanta kenan kaga ya daga cikin fa'ida ta karatu wani lokaci zaka dinga gamuwa da wani abu wanda ba sani ba ko baka taba ji ba to wannan gashi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam yana karawa wata wani karatu bayan fatiha wanda har ya kai ma suna kwatanta shi da da kamar aya 15 kamar rabin abin da yake karantawa a rakun biyu na wani Allahu a'lam malik yake cewa salatul asr sai sallar la'asar ita ma za mu ga hadisai wanda sahabbai suka rawato mana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗan suke cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara'u fil ulayen bi fatihatul kitab wa surataini wa yatulu fil ula ma la yatulu fil thaniya kamar kenan yanda ya gabata a sallar azhar manzala sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a rakawoyi biyu na hari yana karanta fatihatul kitab kuma yana karanta surori guda biyu amma yana tsawaitawa a raka'a ta hari kuma sai gajarta a raka'a ta biyu ba kamar yadda ya karanta ba a raka'a ta hajji wa kanu yazunnuna annahu yuridu bizalika an yudrika an-nas ar-raka'a hallau suka ce hallau yanda yake yi a sallar al-asr haka nan ne yake yi al'asar muna tsammanin yana haka ne yana tsawaitawa a raka'a ta fari ba kamar yadda yake tsawaita a raka'a ta biyu ba yana haka ne don saboda mutane su samu raka'a ta uku yake ta wa kana ya qara'u fi kullin minhuma qadra 15 aya qadra nisfi ma ya qara'u fi kullin min ar-rak'atayn al-ulayayn fi zuhr suka ce amma al'asar mazala tana da sallam karatun ce yana gajar cewa akan azhar shi ne suka ce yana karanta kamar aya sha biyar ƙadirar nisfi ma ya ƙara daidai kwatankafin rabin yadda yake karantawa fi kullum minar raka a tainin ƙulaye da fi zuhuri a dukkanin rakawai guda biyu na sallah a zuwa ya ce wa kane ya ji alu a raka a tainin akhiratai na aksaru minar ƙulaye ne ƙadirar nisfi ne hallau rakawai shi biyu na ƙarshe yana sanya su su zama kaɗan gajeru akan rakuni biyu na hari wa kana yaqra'u fihi ma bi fatihatil kitab wa kana yusmi'uhum al-aya ahyanan wa yaqra'u bi suwari allati dhakarnaha fi salati zuhr saka ce yana karanta suratul fatiha kuma yana shiyar da wasu ayoyi na ita wannan sura kuma yana karanta wata sura bayan ta balbadan abin da ya tawaka ga da shi sallallahu alaihi wasallam na sai kuma salatul maghrib kenan kusan duka abin jeni yadda salatar asar take haka salatar zuwa take sai dai kuma abin da ake karanta a salatar zuwa ya yi zama kaɗan akan abin da ake karantawa a sallah a salatul asr abin da ake karanta ya zama kaɗan akan abin da ake karanta a salatar zuwa ya ce salatul magrib kenan sallah ta hudu ya ce salatul magrib yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fiha ahyanan bi kisarin mufassal manzala sallallahu alaihi wasallam yana karanta kisarul mufassal idan aka ce kisarul mufassal guda kashi uku ne akwai iwarul mufassal akwai ausatul mufassal akwai kuma kisarul mufassal su idan aka ce iwarul mufassal ana nufin daga suratul qaf har abin da suratul mursalat suna ke cewa kisarul mufassal idan aka ce ausatul mufassal daga suratul naba an mai tasa'alu har zuwa ƙarshen suratul bayyana lam yakun alladhina kafaru wannan sura ake cewa awsatul mufassal idan aka ce kuma kisarul mufassal shi kuma ana nufin tun daga suratul zalzala har zuwa suratul nas wannan sura ake cewa kisarul mufassal kenan masu tsaho da kuma tsakatsakiya da kuma wanda suke su ne kanana suna ke cewa kisar mufassal kenan wanda daga sautar zarzala zuwa suratul nas shine suka ce yaqra fiha ahyana a sallan magarba kenan manzo Allah sallallahu alaihi yana yawan karanta kisarul mufassal gajerun surori su ne kenan daga suratul zarzala zuwa nas kenan ba a tsawaitawa sosai a sallan magarba duba da gajartar lokacin ta cewa lokacin ta kaɗan ne daga rana ta haɗa lokacin na tafi da yawa lokacin ishaɗi bai shiga ke sa ke ake gajartawa a cikin ta duk da cewa kuma an samu wani lokaci sallallahu alaihi wasallam ya karanta surat da ta kai kwatankwatan fajifi kamar surat da tur da za mu gani a gaban sha Allah yake cewa hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu وسلم بهم انصرف احدهم وانه لا يبصر موقع نبله suke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam idan ya kare sallah idza sallu ma abu sahabbai idan su sallah tare da shi suka yi sallama in sarrafa ahaduhu ɗayan su yana komawa gida yake cewa wa innahu la yubsir mawqi'a nabli yana ganin kamar misali idan ya halba kibiya yana ganin waɗa duba da mu yana nuna ma kenan akwai haske kenan ana ganin abin da yake abin da ya kai nisan abin da za a halba na kibiya kenan akwai haske in a ƙare sallah kenan ba a ƙare ta lokacin ya kasance kuma akwai duhu ya ce wa ƙara fi safarin bittini wa zaitun azala sallallahu alaihi wasallam ya taɓa karanta wattini wa zaitun a balaguro في الركعة الثانية ركعة الشتبه وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه كمن لوكتي مازال صلى الله عليه وسلم هنا كان طوال المفصل kenan daga qaf kenan daga qaf abin da ya kai hal mursala kuma yana karanta awsatil mufassal sune kenan daga suratul naba'i har zuwa ƙarshen suratul bayyana wa kana taratan yaqra'u innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كما سورة القتال ولكن سوى سورة محمد كما يقول كما قال صلى الله عليه وسلم يا تأكرا سورة محمد wannan sahabban da suka rawaita da manzala sallallahu alaihi wasallam kenan wani wata rana ya riki wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam a sallar shi ta kaza ya karanta kaza wannan abin ya arke shi a ran shi wata rana in yana karantar da mutane sai ga masu cewa tabbas wata rana shi ya ji sallah masallacin manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta kaza to kaga wannan zai ba mu fa'ida idan muka samu wannan hadisi na kan cewa kenan yana karanta irin sura kaza irin sura kaza yake cewa kuma wataratan bidu wataran kuma ya taba karanta suratul tur wataratan bil mursalat wataran kuma ya karanta suratul mursalat قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات تتتي ودي كرنتا أسلى شتكر شيء مذالة صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات كرنتا مسو أسلى مغربا وكان أحيانا يقرأ بالطولة الطوليين الأعراف في الركعتين وذلكما في قاسو وإر من ينسلور النما إذا كرنتا وانا أبدي لك تكنسو haka dai ake tattanzawa kenan wannan tattanzawa da muka gani yau an karanta kaza gobe an karanta kaza yana nuna mana kenan kullum ba abu ɗaya zaka karanta ba idan ka zo sallah ka ce kullum kawai kai kullu wallahu kai zaka karanta ka misali inna ila kal kautsar shikenan kullum kike ce a to wannan yana karantar da mu kenan tattanzawa ake yau an karanta wannan gobe a karanta wannan in aka dan kwana biyu ana yin sururi gajeru kenan wata rana kuma idan kaga an dan buɗa ka dan an tafi kenan to yana daga cikin sunna ita kanta wani lokaci an an ja wannan shi ne fa'ida ta amfanuwa da kuma alkur'ani mai girma da kuma tasirantuwa da shi su kasance ana yin wurare daban-daban na karantarwa in allah ya taimaki mutum ya ma san wasu ma'anoni na surorin da ake karantawa wannan zai baka dama ya kasance kana ƙara wa'azuwa zuciyarka tana ƙara tasirantuwa da abin kana jin daɗin abin da ake karantawa kuma kana ƙara samun nutsuwa a kan sallar da kake saboda idan kana yin ma'ana ta alkur'ani mai girma abin zai ji baka dama ka ƙara samun nutsuwa a kan karatunka kuma a kan ita ibadar da kake shi sa insha Allah wani lokaci muna sa rai za mu samu wani majalisi na musamman muwari na alkur'ani mai girma mu ranga samun wasu ayoyi ko wasu surori sai mu ranga ɗan tattaunawa a kansu mu samu irin fa'idodin da ke da kwai a ciki mu samu irin roman da ke da kwai a cikin nasu mu samu irin mu'ujizozi da ke da kwai da irin saƙar da ke da kwai wadda Allah madaukakin sarki ya saƙa a cikin larabcin da ke cikin alkur'ani mai girma mu ringa jin ɗanɗanon abin mu ringa jin daɗin abin mu san da ake cewa ƙur'ani gagaraba daune to to da hanya zama gagaraba daune takan yi labari ne muke yi cewa ana cewa ƙur'ani ya gagari kaza ya gagari kaza to ba mu san ba wai to ta hanya ce gagari mutane to ta hanyar sanin irin wannan shi zai ba mu dama mu san cewa lalle ƙur'anin nan shi ne kaza kuma abu kaza da aka waje a ƙur'anin nan abin nan ga irin tasirin shi ko kuma ga ma'anar shi to in ba mu san wannan ba ina ganin ba za mu iya sanin ɗanɗanin da ke da kwai alƙur'ani mai girma da irin mu'jizar da ke da kwai da irin kuma fa'idodin da ke da kwai a ciki to a za ba ta ba majalisi ne tafsiri za a yi majalisi ne kawai na musan alƙur'ani mai girma ta hanyar sanin ma'anonin shi da sanin fa'idodin wasu abubuwa da suka kawai da ke da kwai a ciki tunda abin banna tsammanin zai kasance alat tartib kamar ba zai kasance ba ƙur'ani ne za mu faɗe bayan ɗaya bayan ɗaya ana bi sura bayan sura a kamar za mu ringa saɓowa ne sai mu saɓo wani wuri mu zo mu tattauna a kan shi a buɗe sosai tana wa aya ɗaya ce tana wa aya biyu ce haka nan dai mu samu insha Allah ta'ala mu ringa fa'idanta da abin da ke da a cikin alƙur'ani mai girma Allah taimaka sai kuma alƙira'atu fi sunnatil maghrib akwai sunna ta magarba ita ce raka'o'i da ake yi bayan an ƙare sallar magarba to a wannan sunna ita ma akwai abubuwa da ake da aka samu manzara sallallahu alaihi wasallam yana karantawa kina da kyau su ma mu san fa'idodin irin wannan mu san kuma me ake karantawa a irin wannan lokaci ko a irin wannan sunnoni wai kuma zan mu mun samu hadisi da ya bayani akai ba dan su kada ake karanta ba dan mu san cewa manzara sallallahu alaihi wasallam bai yi danyaye ko me ya karanta maliki cewa wa amma sunnatul maghrib al-ba'diyya sunna ta magariba wanda ake yi bayan sallar magariba take cewa fa kana yaqra'u fiha manzala sallallahu alaihi yana karantawa a ciki da qul ya ayyuhal kafirun sai karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu kuma sai karanta qul huwallahu ahad sai karanta kuma suratul samad qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan surori guda surori ne masu girma da cewa kuma kananan kaga suratul kafirun magana sallallahu alaihi yana bayani akan cewa ita kamar kashi ɗaya ne cikin hudu na alkur'ani suratu samad qul huwallahu ahad ita kuma kashi ɗaya ne cikin uku na alkur'ani kaga manyan surori ne amma kuma ƙanana ne wajen karatu amma kuma manyoyi ne wajen girma da wajen kuma fadala da gare su wanda ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma sallah ta biyar ita ce salatul isha na'am na'am ana fatiha wai kamar surat ake karanta bayan fatiha ai babu sallar da za a yi babu fatiha la salata liman lam yaqra bi ummi alkitab aw bi fatihati alkitab babu salla ga wanda bai karanta ba surat al-fatiha idan duk sallar da za a yi dole sai yi fatiha duk wanda ya baka wata salla ya ce ma kai fatiha ga abin da za karanta wannan kawai tsibbini kuma ya sa ka saba ma Allah ka yi abin da manzo Allah bai karanta a kowanne suke ba da irin wannan abubuwan su baka wata raka'a ka ringa yi ba tare da fatiha ba ko a hana kama sujada a cikin ta ko a hana ta ruku'i a ce ma ko kuma sallar dukan ta ga yanda ake yin ta ba irin irin karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya wannan kawai zai sa ka ka je ka ka fita daga musulunci ma baka sani ba na sallar nafila ita ya zo duka biyu ana bayyanawa kuma ana asirce duka ya zo kowanne gini a bayyana wani lokaci kuma a asirce duka ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kowanne da an samu ne kenan tunda an samu yayi ina ganin kowanne lafiya da kowanne da na yawa kuma wani lokaci ba kullum ba mutum yake da kura da ne ya bayyana karatu wani lokaci zaka samu kanka kawai so kake kai komi a tattaba ka san magana haka yake kenan kaga an baka dama an baka hanya na kai duka kowanne da na malik ya cewa salatu da isha sai sallah ta isha yake ta wa kana sallallahu alaihi wa sallam mazala sallallahu alaihi wa sallam yaqra fi rak'atayn al-ulayayn min wasl al-mufassal mazala sallallahu alaihi wa sallam a sallah ta isha yana karanta a rakawidi guda biyu na harko min wasu mufassal daga cikin ausadar mufassal ausadar mufassal su ne daga suratun naba'i zuwa ƙarshen sautin bayyana su ne ausadar mufassal jana mazala salatu sallam a cikinsu ne yake zaɓa sai karanta wanda dai aka samu mafi yawa yana yi wa kana taratan ya ƙarau bi wa shamti wa duhaha mazala talalai salam yana karanta sautar shams wani lokaci wa ashbahuha da kuma makamantanta kenan irin suratul balad irin suratul suratul layl irin suratul duha irin suratul alaq irin suratul albayyana wa taratan bi idza sama'un shaqqat kuma wani lokaci manzala sallallahu alaihi wa sallam yana karanta suratul inshiqaq wa kana yasjudu biha kuma yana karanta idan ya karanta ta idan ya zo ayatan da take magana a kan sujada sai sujada sujud tilawa da ake faɗi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sujada a cikin suratul inshiqaq ina ga aya ce ta kusan aya ta karshe ko eh wa idza qira alaihim alquran la yasjudun to idan ya zo nan sai sujada yace wa qara marratan fi safari biwatini wa zaitun yake cewa kuma wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta watini wa zaitun a cikin balaguro wa fi raka'ati al-ula eh fi raka'ati al-ula a raka'a ta farko kenan ya karanta suratul tin yace wa naha an iqalati al-qira'a fiha manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hali a sallata isha'i a kwaso manya-manyan surori a karanta in na ce manya-manyan surori ina ne surorin da suka kai kwatankacin izihi guda ko rabin izihi ma ko kuma sama da haka kaga akwai surar da zaka samu tana da izihi biyu wani tana da izihi uku wata kuma izihi biyar babu ka yanzu misali ka zo sallar bisha ka kwaso suratul baqara kai faji goma baka tsaya ba ka tsara ka wuce ana ta tahiya ina gani ba kuwa ba zai tsaya iman wani in ya yi haƙuri ya tsaya to gobe daga ya ji ta ce alif lami mai zai so irin na jeza sai ɗauki kayan ce tattara ta yi to miya faru me yasa manzo da sallallahu ya hana irin haka ya faru wata rana hina salla mu'az bin jabal mu'az bin jabal sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam shi an gosu da dan nisa da masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam shi biya yarda sai ce ka babu sai da za mu zamna ga manzo sallallahu alaihi wasallam a gaban mu in yi sallah a wani wuri ba a bayan shi sai kamo hanya ya zo wajen matsala sallallahu alaihi wasallam ya zo sai an yi salloli duka da shi ko kuma in an yi salla da shi wajen matsala sallallahu alaihi wasallam tukwana a lokacin nan sai ya koma wajen mutanen shi kuma shi yake yin salla tukwana ya zo ya salla yanzu sai ya zo a yi sallar isha'i da shi in aka yi tsari sallar isha'i kuma ya koma in ya koma wajen su shi a wurin shi kamar nafila ce kawai shi kenan sai ya to bari ya kiyamun laila da su kawai sai kwaso haka mu'azi ya kama wata rana a sallar isha faɗauwala alaihi yake jan karatu yake jan karatu karatu yake tsarewa karatu yake tsaya fansarafa rajulun min al-ansari fa salla yanzu ana cikin haka wanda daga cikin mutanen ansar ya gani karatu ya tsarewa kawai sai juya sai salamci sai koma ba shi kaɗai ne kawar ta sallar shi ya yi surorin shi kanana ya tsalle shi ta isha kawai shi biya da shi kenan shi biya iya ba fa ukhbira mu'az an radiyallahu anhu banda an kare sallah sai aka ce wa mu'az kana cikin sallan nan wa shi wani cirewa yayi ya koma share shi kadai sallar shi to kai mu'az da tashi ba da amsa sai ka ce innahu munafiq sai ce wannan ai wannan munafiki duk wanda kaga ana sallah yana fita yace ko munafiki shikenan shi ma yaron wanda ya aikata wannan sai aka fasa sai aka ji aka gaya shi sai ho mu'az ya ce munafiki ne ko wannan abu da aikata yace a a babban magana wannan ba magana da za a zama yace dole mu je wajen shari'a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi da yake wajen manzala sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ga abin hadifa mu'az yake zauwa wajen ku yi sallah to kwana je angon ya ja mu sallah amma in yaje sallar da yake mana sallah to kawai kamar ta kiyama yayin shi sai kama ya taja ni kuma da yi mana haka nan sai na juya na salam sai na je ne sallah ta ni kai shikenan magana aka bi shi haka yau haka yau aka kira mu'az mu'az haka aka yi yace eh haka tsawaita musu kai a sallah yace tsawaita musu ne a sallah ya rasu karatu ne mai tsawo shi kuma wannan ya juya ya tafi ya sallar shi kadai ni kuma nace munafiki to annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shara'a wa za a goyi baya a cikin su shi mu'az ya tsawaita karatu ko kuma shi wanda ya juya ta shi anan mazara sau salam sai ce ma mu'az a turidu an ta kuna fatanan ya mu'az shin mu'az so kake ka zama mai fitana ne shin so kake ka fitini mutane ka fitini mutane da me akan cewa su gani addinin ma tsanani gare shi yaya za ka zo wurin mu kai sallah ka koma wurin ka zo ta masa sallah dan haka wannan idan kana yi za ka fitini mutane kenan me ake yi a nan manzo Allah sallallahu yana tuna min cewa idan kana wujin haka kana cutar da su dan haka a bari shi yasa kalkashin wannan hadisi malamai suka ce akwai hani kai ki manzo Allah sallallahu alaihi da yi akan tsawaitawa a sallah ta isha'i amma idan zaka yi sallar kai kadai sai ka tsawaita kamar da zamu gani a gaban insha Allah ta'ala shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi yake ba shawara yake ce mai daga yau iza a mamtanna idan za ka ma mutane limanci ya ce fakra bi washansu wa duhaha ka ringa karanta musu washansu wa duhaha wa sabbi hisma rabbikal a'la da suratul a'la wa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ka ringa karanta musu irin su iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da su wal layli idza yaghsha da kuma layli idza yaghsha kaga duka wannan zanen da Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi duka yana cikin ausatul mufassal irin surori na daga suratul naba'i zuwa ƙarshen suratul bayyin fa innahu yace yusalli wara'aka al-kabir wa dha'if wa zulhaja saboda bi manzo Allah sallallahu ya bashi wannan shawara ya karanta wannan surori ga jiru yace saboda a bayanka wanda suke bin ka sallah tana yiwa akwai mun shekaru da yawa lattijan ya zuha tana yiwa a bayanka akwai da'if wanda mara lafiya tana yiwa a bayanka akwai mai bukata akwai da tana yiwa a matsayi ko ko lokacin da aka wata sannan sai mutuwa ta kama shi cikin shi juya ko kuma wani hutsari ya matsayi shi wanda kuma sallar tashi a cikin rashin mutuwa ne to wannan abin za ka diba idan ka zo jan mutane sallah irin wannan to ka rinka takaitawa saboda mai bukata ya je ya bukata shi wanda bai ya iyawa mai rauni ya kasance ya samu sauki wanda ya kasance kuma yana da shekaru da yawa shi ma ya ji ba a takura masa kin haka ake jan sallah ba tare da takurawa saboda idan kana takurawa zaka cutar da wani kuma ka hujja mai sallah da gari ka hujja mai sallah da gari ya kasance yana gudun yin sallah a baya ya kasance daga ya ga wani ya ce ka ya ce wani da akwai matsala karatu yake ja mai tsawo na mala yake cewa salatul layl yanzu za mu yi magana kuma akan salar yanzu kaga duka mu yi magana akan salloli da ake na farilla tun daga sallah ta asuba azhar la'asar magruba da isha'i duka mun samu irin yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma yake koyar a rabbi yanzu kuma za mu zo kan sallar sallar dare ita ma ba a bar ta haka nan ba ita ma akwai akwai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar yaya yake yin sallar dare to anan ne kuma aka kawo kallo menene aka kawo kallo idan a nan ga muna yin misali muna yin rabin izini a sallar dare to mu zo mu ga inda ake yin izini biyar a tsaye izini goma a tsaye ba tare da an yi kuɗi ba a raka a gaba wannan kuma kenan manzal sallam ya koyar da haka ne duba da kowa iya abin da zai iya yi in ka ga dama sai ka ɗauki aya guda ka yi ta mere ta ta a sallolin da kake yi daidai an kaga dama sai ka ɗauki sura guda suratul ikhlas ka tashi cikin dare ka yi ta mere ta ta in kai daidai ne an kaga dama sai ka ɗauko bakara dukan ta ka yi ta tsari haka daidai ne kuma kaga dama sai karanta aya guda kuma ka yi rukuni shi ma in kai haka daidai ne kenan abinda za ka iya shi za ka yi wannan sallah ta na fila yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa sallam ya kasance rubama jaraha jahara bil qira'ati fiha wa rubama asarra yaksuru al qira'a fiha taratan wa yudiluha ahyana wani lokaci manzala sallallahu alaihi wa sallam jahara bil qira'ati fiha sallah ta nafila ta dare manzala sallallahu yana bayyana karatu ya kasance ana ji wa rubama asar wani lokaci kuma sai ya rinka asircewa wa yaksuru alqira'ata fiha taratan wani lokaci kuma karatun da yake yi kadan ne kenan yana yin gajerun karatu wa yudiluha ahyana ko lokacin da Rasul sallam karatu ake bi tsaho wa yubaligu fi italatiha ahyana ukhra yace kai wani lokaci mai tsawon ma da ake yi kamar bitauti kamar ana ƙarawa a kan tsawon kamar ba irin tsawon da kake tsammani ba na izihi guda a yana huta abin da kake tsammani ana kaiwa matuƙa wajen tsawaitawa wajen karatu hatta ƙala abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu har wata rana abdullahi bin mas'ud yake cewa Allah ƙara mishi yarda yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na yi salla tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lailatan wani dare kenan wani dare isko manzan sallallahu alaihi yana salla kawai ya zo ce bari ya bi manzan sallallahu alaihi wasallam falam ya zal qa'iman hatta hammamtu bi amri su'i aw hammamtu bi amri su'i da aka zo ana aka fara karatu mazal sunan yana jan karatu yana jan karatu yake cewa mazala bai guje bai yana tsaye har sai da naso in aikata wani abu mara kyau aka ce to mine ne zaka aikata wa ma hammamta mine ne ka so ka aikata mara kyau sai ce abinda na so hammamtu an aq'uda wa azara annabi sallallahu alaihi wasallam sai je kai na so in zamna in bar manzala sallallahu alaihi wasallam yace sai na ji yawunin min haka sai na ji kunya in aikata haka ya kasance na zo ina ba maza da sallallahu sallah ni in zauna shi kuma in bar shi a tsaye sai na ji kunya na ji yaunin yin haka saboda me yake saboda tsawai sawar da aka yi a sallah sai ya yi tsammani za a tsaya kawai a ƙara sai ya yi tsammani da da fari ta yi in aka yi rabin bakara shi ke hallo aka ta hallo aka ta yace kai wani al'amari daga yau zai babu kari wa qala huzaifa bin al-yaman huzaifa bin al-yamani yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin wata rana yace ni ma kawai nazo nazo ne isko manzara sallallahu yana sallah yace kawai he nazo sai na bi shi faftata al-baqara manzara sallallahu sai har suratul baqara fa qultu sai nake cewa yarkau inda al-ma'id yace tana yiwa ka hanya shiga ma'ida ya tsaya kenan daga baqara zai shiga ma'ida asma shi lokacin mazaunar sallama ya zo da ya fara ma'ida ya ke tsammani kawai daga ya fara tsaya ne ka duba bakara ba ɗinihi biyar ce babu kana aka yi ta cif a tsaye aka shiga ma'ida ita ma ma'ida ta kai yi biyu ba a tsaya ba shi kenan sun ba mada mazaunar sallama ya ci gaba da karatu fakultu sai nake ce a raina yi salli fi hafi da ka a kai tana wato kawai ma'idan ma aka zo a raka a biyu za a raba ta yake tafi mata kuma hallo sai ya gaba fakultu yarka ubiha sai na ce to tana yi wa in ya kare ta kawai zai rubu sun maftata hannisa kawai shi kane suka jiya fara ya ayyuhan nasu ta kura bako lazi khalaqakum min nafsin wahida hallo kuma ya shiga suratul nisa fa qara'aha sai je karanta ta duka hallo dai ana tsaye ba ayi sai ce sun maftataha ali imran yace kuma hallo aka shiga Ali Imran to wani al'amari fa qara'aha ya karanta ta duka ya qara'u mutarassilan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatun shi ba gauga ba ake karatun tsaye ne ake jefa shi babu gauga to ka duba karatun da babu gaugawa irin nawo a ce karatu ne tsaye ake jefa kuma a karanta wannan izi hika a aƙalla a wannan karatun da aka yi an yi wajen izi sha uku akalla an kiri sha a tsaye a raka a tawari wani mutum sallallahu alaihi wasallam wai zamar rabbi ayatin fiha tasbihin sabba idan kuma akwai idan ya zo kan aya wadda aka ce ayi tasbihi ko kuma akwai tasbihi a cikin ta hannu kuma zai sallam da yake sallata ta nafila sai tsaya yayi tasbihi yayi tasbihi ya girmama Allah su kwana kuma sai wuce wai zamar rabbi su'alin sa'al idan kuma ya zo kan wata aya wata ke magana akan tambaya mazar da salam hannu sai ya tambaye idan misali aka tambaya aka tambaya a fa hukumar jahiliyyati ya buguna waman ahsanu min Allah hukum irin wannan tambayin da shin da hukuncin mutanen da suka huce jahilai da shi ne kuke so a ringa muku hukunci da abin da jahilai suke wai da shi ne kuke so a ringa muku hukunci idan aka irin wannan tambayi manzo sallallahu alaihi shi ma sai tsaya sai irin wannan tambayi shin haka kuke so a nan ga muku wa man ahsanu min Allah hukuma ai babu wanda yake Allah iya hukunci iya sanin abin da ya dace da mutum saboda halitta shi ce ya ce wa iza marra bi ta'awunin ta'awuza idan hallau ya zo kan wata aya tana magana akan a nemi tsari ga wani abu hallo maza da sallallahu alaihi sai ya hallo sai nemi tsari da wannan abu haka ake karatun a sallah idan aka zo tasbihi a tsaya ayi tasbihi ayi tasbihi idan aka zo neman tsari a nemi tsari a nemi tsari kuma na barci ya ce kai haka je aka yi ta sha a wannan dare su kwana da kan aka yi rukunci ku zai fa yana ba da labarin irin wahalar da aka sha a wannan to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh akan abin da ya shafi ibada babu irin shi kuma babu wanda zai iya abin da yake yi babu abin babu wanda zai iya abin da sai dai kullum kai kai kokari ka kwatanta ka samu a ce ka dan samu abin da ka samu a irin ibadodin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma ba ka ce ba kwata-kwata dukkan abin da maza su sarbe ke yi ɗaya bayan ɗaya abin da yake na wuni kafin shi za ka yi kaiwa to in ka ce kaiwa ba ka iya saboda ba komi aka ka sani ba ba komi ka sani ko ba komi za ka iya yi mazala sallallahu alaihi wasallam shi ne yake tsayuwa yana sallah wata ran har kawace ta kumbura ta yi kumburin har da zata kai inda inda ya kumbura yana ruwa amma ba a wata tsayuwa ba aisha ta ce wata ce ya rasu da sallallahu alaihi wasallam an yaye maka hujja abin da kai na gaba da na baya da wanda zaka aikata a gaba duka an yaye wa in kayi a baya an yaye in zaka aikata a gaba ma an yaye aljanna kai za ka fara shiga ni kake nema kuma manzala sallallahu alaihi wasallam sai ta aisha sai ce mata to idan aka mini irin wannan abu na alkhairi kuma ba na godiya ba shi kenan kawai sai in koma shari sai in shiga abin nan amma za Allah ba irin wani bane ba wanda idan ya samu irin wani abincin sai ya bude zai aikata abin da ya ga dama misali guda mutum zai yi bak ya zo ya ta karatu ya ta karatu ana baka tsora sati guda ana baka tsora kwana uku ana baka tsora kwana biyu ana baka tsora kwana yana ta karatu ana new plan shi daga an kare bak in ka tambaye shi da kwana biyu ina kai nan ka take ya ba dama masu an kare an zama abin da ake so tunda an kare baka in an samu shi kenan magana ta kare an yada su tunda an samu ko ba a zo ba a ce bari a shiga revision ta jezin german jil misali a ce a dan tattana abubuwan da aka manta a wannan kai ne kawai su koma shi to shi manzo sallallahu alaihi da aka ce an yahi ma komai da ake ibada ai dan a samu aljanna ne ko to an ce an baka aljanna ai wani ne sai ce to shi kenan bari mu shiga a shiga kuma al'amurra tunda abin da ake nema an samu a hannu yake garanti gare mu mun samu aljanna a yanzu wannan zamanin ba kowa ba ne za a ma albishirin aljanna ya komo kuma ta gaba da ibada ya lundum ka kamar yadda ke yi ba ta ce tun da dama abin da ake neman kenan kuma an samu yanzu ko bare a ji a ci duniya kawai buɗa za a ji a yi dama wani abin yana burge shi iya tsoron allah sa shi wuta ne bai wani abin yana ba shi wahala yana san aljanna shi sa yake yi to daga an ba shi sai ce kawai shi kenan magana ta kare to a nan dai haka dai wannan ba Allah ya sha a wannan sallar da aka yi da shi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaito mana irin wata ibada da ya gani manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda kuma shi shi ne shaida na lokaci ya ɗaya abin ko to yana ga kenan sha Allah anan za mu saurara abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah.